tsira da aminci su tabbata ga shugaban wato halittun farko da na ƙarshe wanda Allah aiko shi rahama ne ga wato talikai shine shugabanmu kuma masoyinmu majibincin al'amarinmu shine annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da sabansa gaba ɗaya amma bayan haka ku sani mafi gaskiyar magana shine magana Allah mafi alherin shiriya shine shiriyan annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mafi sharrin al'amura su ne bidiyoyi ku sani kowace bidiya a ɓata ce kuma kowace ɓata makomar ta wuta ya ku bayan Allah ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya da tsammanin za ku rabauta ku sani cewa tuba wajibi ne daga kowane irin zunubi da aikin sabo Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku wanda kuka yi imani, ku tuba zuwa ga Allah, tuba irin ta mancewa da wannan laifi. Lalle Ubangijinku zai kankare muku zunubanku, sannan zai shigar da ku aljanna wanda koramu ke gudana a karkashinta. A ranar da Allah ba zai kunyatar da annabawa ba da waɗanda suka yi imani, shine ranar tashin alkiyama. kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku muminai, lallai za ku rabauta. Kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce dukkan ku masu kuskure ne, amma mafiya alherin masu kuskure shi ne masu tuba. Da kuma fadin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi cikin hadisul kudusi, yake cewa ya ku bayi. ku sani kuna yin laifi dare da rana, kuma ni ina kankare zunubi gaba ɗaya, amma ku nemi gafarata in gafarta muku. Kenan ba wai faɗawa cikin laifin shine matsala ba, matsalan shine mutum ya tuba, domin tuba daga zunubi to kaman baka da shi ne. Allah ce, "Atta iyu minar zambi kamar la zamba lahu." wanda yake tuba daga laifinsa kama wanda ba yi da laifi ne. To matsala shi ne kasance mutum har ya mutu bai tuba ba. An karbo daga Aba Furaira yadda Allah shi tabbata gare shi ya ce, Wanda ya tuba gabanin rana ta fito daga yamma, Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa. Wato yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkyama rana za ta fito daga yamma. to daga lokacin da wannan rana ta fito ta yamma dama akwai wata kofa tun da Allah halicci duniya ta yamma to ranar za ta fito ta wannan kofa da zarar rana ta fito ta wannan kofa matukar wannan kofa tana bude ana karban tuba daga zarar rana ta fito ta wannan kofa to za a rufe wannan kofa a rufe wato karban tuba kenan shi yasa manzon Allah ya ce wanda ya tuba gabanin rana ta fito ta yamma Allah zai karbi tubansa haka an karbo hadisi daga abi abdurrahman abdullahi dan umar dan khattab yadda Allah shi tabbata gare su daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace lalle Allah yana karban tuban bawa matukar bai zo gargara ba ma'anan gargara shine matukar wato ainihin rai bai zo fita ba Allah madaukakin sarki yana karban tuban bawa duk yadda jinya ya kai jinya marar lafiya sai an kwantar an daga to yana da laifuka yayi ta tuba Allah zai karbi tubansa sai sa'ad da in rai ya zo fitowa ne mutum ya tuba Allah ba zai karba shine irin tuban fir'auna to Allah ba zai karba ba fir'auna sai da mutuwa zahiri sai ya ce ya yi imani da ubangiji annabi Musa da Harun Allah ya ce sai yanzu sai da kaga mutuwa saboda haka mu yi ta tuba zuwa ga Allah mu yi ta addu'a Allah ya ba mu ikon tuba gabanin mutuwa kuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Kais al-Ash'ari dan Allah shi tabbata gare shi yace lalle annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi yace lalle Allah madaukakin sarki yana shimfiɗa hannayensa da dare saboda karban tuban waɗanda suka yi sabo da a cikin yini sannan Allah yana shimfiɗa hannayensa cikin yini saboda karban tuban waɗanda suka yi sabo cikin dare. Kun ji hadisi can na baya manzan Allah ce kuna yin laifi dare da rana ko? Amma shi kuma yana karban zunubi da gaba ɗaya. To kowane dare Allah yana shimfiɗa hannunsa yana jiran su waye suka yi sabo a cikin yini za su tuba Allah ya karbi tuba. Saboda shi tuban ibada ne, kuma Allah maɗaukakin sarki shi ya umarni da ya tuba, yaya za ka yi tuba kuma Allah bai karba ba. Don haka kuma Allah maɗaukakin sarki yana shimfiɗa hannayensa da rana saboda ya karbi tuban waɗanda suka yi laifi cikin dare. An karbi hadisi daga Hamza ɗan Anas ɗan Malik al'ansari, bayan hidima wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace Allah yana matukar farin ciki fiye da ɗayanku wanda ainihin rakuminsa ya ɓace wato ya kubce ya ɓace masa a cikin wani wato sahara a cikin wata sahara wanda ya ɗebe tsammani daga samun wannan rakumi ɗin a cikin wata ruwaya manzan Allah a ruwayar Muslim manzan Allah ya ce lallai Allah yana da ya fi tsananin farin ciki da tuban ɗayanku yayin da yake tuba zuwa ga Allah sama da mutumin da yake kan abin hawansa a wani daji wanda yake sahara sai rakuminsa wato ya kubuce a gare shi wannan rakumin abincinsa na kan wannan rakumin abin shansa na kan wannan rakumin ya ɗebe tsammani daga wannan rakumin bi ma'ana ya nemi rakumin har ya gaji ya ɗebe tsammani sai ya zo karkashin wata biciya ya kishingiɗe har bacci ya ɗauke shi ya ɗebe tsammani yana cikin wannan hali yana falka sai ya ga rakumin nan ta dawo sai ya kama linzamin wannan rakumi ɗin, saboda tsananin farin ciki, sai ya ce, Ya Allah kai ne bawana, ni ne Ubangijinka, saboda tsananin farin ciki sai ya kuskure, maimakon ya ce, Ya Allah ni ne bawanka, kai ne Ubangijina, amma saboda tsananin farin ciki ya kuskure wajen wannan magana, to Allah ya fi wannan mai rakumi farin ciki, wato, ga bawansa game da bawansa wanda yake tuba a gare shi Allah ya fi wannan mai rakumin farin ciki hakan nan karbo hadisi daga Said Asad dan Malik dan Sinan al-Khudri dan Allah shi tabbata gare shi yace lalle annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya kasance waɗanda suka kasance a gabaninku akwai wani mutum da ya kashe rai casa'in da tara sai zo yana neman a shirye da shi zuwa ga wani malami sai aka nuna masa wani mai bautan ubangiji mai kokarin bautan ubangiji ne amma ba malami ba ne sai je ya kai masa fatawa ce shi ne ya kashe mutum casa'in da tara shin allah zai karbi tubansa sai ce yana allah ba zai karbi tubansa ba sai ya kashe shi ya cika na ɗari da shi ya ci gaba har yanzu da ninyansa yana son ya tuba ya je ya tambaya yana so a nuna masa wani malami aka nuna masa wani malami sai ya je ya ce masa shi ne ya kashe rai ɗari shin Allah zai karbi tubansa sai malamin ya ce masa sai malamin ya ce masa wane ne zai shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa, kuma wane ne zai shiga a wane ne zai shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa, saboda haka Allah zai karbi tubansa amma yana ba shi shawaran cewa ya bar wannan garin ya tafi zuwa wata gari sai ya ambata masa wani garin. ya ce garin akwai mutane masu bautan Ubangiji, ka je ka ci gaba da bautan Ubangiji bayan wannan tuba naka tare da wayancan mutane, domin garin ka in ka koma garin da kake gari ne na mabarnata kuma dama ba haushe ya ce zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai saboda haka ya ɗauki hanyar zuwa wancan garin da malamin ya faɗa masa sai mutuwa ta zo masa akan hanya sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sai suka yi saɓani a tsakaninsu mala'ikun rahama suna ce nasu ne saboda ya tuba mala'ikun azaba suna ce nasu ne saboda bai taɓa aikata wani aiki na alheri ba shine sai ga wani mala'ika a siffan ɗan adam sai suka sashi ya zamanto alkali a tsakaninsu sai ya ce a gwada wayannan kasa guda biyu da kasan da ya bari da kasan da zai je duk kasan da ya kasance ya fi kusa a gare shi to shi na wancan kasan ne idan na kasan da ya bari ne to mala'ikun azaba za su karba in kasan da zai je ne ya fi kusa da shi mala'ikun rahama za su karbe shi sai aka gwada sai aka samu yana kusa da kasan da wato yake so ya je din sai mala'ikun rahama suka karbe shi Allah maɗaukakin sarki kuma ya gafarta masa wannan hadisi yana nuna mana wato ainihin ido tuba Allah yana karban tuban mutum kuma ya yafe masa kuma ya shigar da shi aljanna ko da bai taɓa aikata wani aikin alheri ba gashi ya kashe rai ɗari amma da ya tuba Allah ya ga zuciyansa yana so ya bar wannan aiki na laifi ya kyautata aikinsa Allah ya karbi tubansa kuma Allah ya gafarta masa ya sa shi aljanna saboda haka matukar mutum yana raye ba hali ka yanke masa hukunci ba a ɗebe tsammani daga rahaman Allah sab kuma karka ga mutum yana sabon Allah ya zama to shine abinda abin hira a gare ka saboda kai baka san me karshen ka ba kai ta masa addu'a Allah ya sa ya gyara kai kuma kai ta addu'a Allah ya dora ka ya tabbatar da kai akan daidai wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi a cikin wata ruwaya sai Allah madaukakin sarki yayi wahayi wa kasan da ya bari ya ce wa kasan nan ta yi nisa kasan da ya yi nunyan zuwan ya ce wa kasan ta kusanto sai aka gwada sai aka samu yana kusa da wancan kasan da yake so ya je domin wato ainihin ya kyautata aikinsa a wancan sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa hakan na an karɓo daga hadisi daga abin nujait Imrana ɗan Hussein Al-Khaza'i yardan Allah shi tabbata a gare su yace wata mata daga kabilan Juhainiya ta zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tana ɗauke da ciki na zina sai ta ce ya manzon Allah na faja haddi wa kaina saboda haka ina so a tsayar mini da haddi sai manzon Allah ya kira waliyanta ya ce ku je ku kula da ita har sai ta haifar da wannan ciki saboda yana daga cikin sharaɗi idan haddi ya hau kan macen da take da ciki to ba za a tsayar mata da haddin ba sai ta haifar da wannan ciki din saboda idan ita ta yi laifi to ɗan da ke ciki mai laifinsa da za a haɗa su a kashe su don haka manzan Allah ya ce ku je ku kula da ita sai ta haifar da wannan ciki sai ku zo da ita waliyan suka aikata haka da ta haihu sai aka zo da ita manzan Allah ya bada umarni aka daddaure mata tufanta saboda kar garin jefe ta wato tufan nan wato ya yaye aka daddaure mata tufanta a jikinta aka kashe ta shine sai manzan Allah bayan an kashe ta manzan Allah ya mata sallah da kansa sai Umar idan Allah shi tabbata gare shi yace za ka yi mata sallah bayan ta yi zina ta fazo da cikin zina ne amma kuma za ka yi mata sallah manzan Allah ya ce hakika ta tuba wani tuban da inda a ce za a raba mutum saba'in a cikin madina da wannan tuban ta ishe su saboda haka a wannan ya wannan yana nuna cewa Allah maɗaukakin tsarki kullum yana nufin bayansa ne wato da rahama ba yana nufin su da azaba ba ne domin Allah idan ya yi maka azaba me amfaninsa a ciki me ribansa a ciki in ka ga mutum ya tafi azaban Allah to shi ya kai kansa amma ba wai Allah yake so ya je wannan azaban ba shi yasa Allah maɗaukakin tsarki duk wata koban da za ka faɗa cikin wato ainihin azaba ba sai dai da Allah maɗaukakin sarki kokare ya toshe shi duk kofan da za ta kai ka aljanna ba sai da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe shi kaga ga laifin ta yi har ma ai mata haddi ne amma saboda tuban da ta yi ya sa Allah maɗaukakin sarki wato ya yafe mata malamai suka ce tuba wajibi ne akan kowane zunubi matuƙar in wannan zunubi ya kasance tsakanin bawa da Ubangijinsa ne, to wannan tubansa yana da sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko shi ne mutum ya fita daga wannan aikin sabo ɗin, ma'ana ka daina aikata wannan aikin sabo. Na biyu ka yi nadama a kan abin da ka aikata na wannan zunubi ɗin, ka yi ɗan dana shi na ina ma baka aikata ba. ka yi nadama, na uku, ka yi ninyan ba za ka sake komawa zuwa ga aikata wannan zunubi ba. Ya ce, amma in sabo ya kasance yana dangantaka da hakkin ɗan Adam, to wayannan sharuɗa guda biyu da muka jera, sannan kuma sharaɗi na hudu yana da sharuɗa guda hudu na hudun shi ne ka mai da hakkin wato ainihin shi wato ɗan Adam ɗin. domin Allah ba zai yafe maka hakkin wani ba sai ka nemi halaccin wannan hakkin a wurin in dukiya ne ka mayar masa da dukiya in haddi ne kaman kai masa kazafi to ka je a tsayar maka da haddin ko kuma ka nemi ya yafe maka idan ka ci namansa ne ka yi gulmansa to ka je ka nemi wato ya yafe maka kafin Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka. Ya Allah ka azabta mu da tuba daga kowace zunubi gabanin mutuwa, Allah ka tabbatar da zukatanmu a bisa yi maka ɗa'a, ka sanya mana son imani, ka kawata shi cikin zukatanmu, ka kyamata mana kafurci da dukkan ayyuka na fasikanci da sabo, ka sanya mu daga cikin masu samun rabo a duniya da lahira. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم